sittin da nawa ta muje muje
أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا والسميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره رب الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا يدى مكسابة za mu ci gaba da karatun muna alkur'ani mai sarki a wani masallaci mai albarka na kofar gidan mai gina sarkin nan ba yau 25 ga watan ramadana ko hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 1443 wanda ya daidai da 26 ga watan hudu 2022 gregorian calendar wannan na har yanzu a cikin wannan sura mai albarka suratu yunus alaihi salatu wassalamu bayan da Allah madaukakin sarki ya mana bayanin suwa ne ne waliyai nasa wanda yake a nan gidan duniya Allah ya cire musu tsoron abin da za su fuskanta da kuma abin da za su bari in sun mutu yayan da za su bari da zuriyar da za su bari da gidaje da matansu da sauran abin da ya shafi kadarorinsu Allah wa da sarki ya lamunce musu ba zai lalace ba a gaba kuma babu abin da wata kina za su fuskanta na firgici ko a lokacin mutuwa ko a cikin kabari ko ranar tashin alkiyama ko kuma ranar lahira duka babu wannan ta haka Allah madaukakin sarki ba su ta bushara wanda take mai adinnan mai alkhairi kuma ce wannan shine rabo wanda yake mai girma bayan Allah madaukakin sarki ya mana bayanin wannan sai ya ci gaba da cewa bismillahir rahmanir rahim wala yahzunka qawluhum ya muhammad ce ce ku ce din mutane to suke fada a kanka kare ya daga maka hankali saboda ya zo da sako ya fada ba a yadda ba ya fada an karyata aje ana gulmansa a ce wannan a ce wannan a ce wannan a ce wannan ya kawo sabon addini ne don neman daukaka ya kawo ne don yi walakanci ya zo ne da zagi mutane ya walakanta alloli da sauransu kuma abin da ya fada maka kaza ya ci karo da kaza ya ci karo da kaza ba ganganu kaca kaca annabawa dama ana musu irin wannan ba ba farau bane haka kuma mabiyansu Allah madaukakin sarki sai ba shi hakuri ya kwantar masa da hankalinsa a matsayin sa na dan adam zai ji ba dadi abin da kake tankawo shine gaskiyar wani ce ƙarya ne abin da kake tankawo shine daidai wani ce wallahi ba daidai bane kuskure ne abin da kake gani yayi wani ce san bai yi ba da dai sauransu kuma duk ake wannan kewayen kai kafi su gaskiya don da ka dole hankali zai tashi sai Allah madaukakin sarki ta masa kare daga hankalinsa akan wannan inna lillahi lillahi jami'an ai daukaka ta Allah ne gaba ɗayan ta gaba ɗaya daukaka ta gidan duniya da daukaka ta gidan lahira daukaka a addinance daukaka a duniyance daukaka a komai irin lamari na Allah madaukakin sarki ne jami'an gaba ɗayan daukaka duk wani abin da ya daukaka to Allah madaukakin sarki ne daukaka shi duk abin da Allah madaukakin sarki ajiye shi a ƙasa ba zai samu daukaka ba huwa sami'u tabbas Allah madaukakin sarki mai ji ne kar ka yi tsammanin abin da ake fada a kanka Allah baya ji Allah yana ji ya san komai al'alimu kuma masani ne akan komai ta haka duk abin da yake faruwa kare daga maka hankali Allah ya san da wannan kuma ya san zai faru kuma yana ji kuma zai maka maganin wannan saboda haka daukaka a gare shi take gaba daya to mu je mura ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون
Allah madaukakin sarki ce Allah jama'a masu sauraro ku ku saurara ku ba mu aran hankalin ku in ji Allah madaukakin sarki inna lillahi man fi samawati lalle duk abin da yake cikin sammai na mutane da mala'iku to na Allah da aljanu to wannan na Allah madaukakin sarki ne wa man fil ardi duk abin da yake ko kuma abin da yake cikin sammai na mala'iku na Allah madaukakin sarki ne wa man fil ardi da abin da yake cikin kasa na mutane da aljanu duka wa'annan sun tabbata lillahi ga Allah madaukakin sarki ne ko kuma zai iya daukan cewa duk abin da yake sama da duk abin da yake kasa wato kenan da mutanen da wanda ba mutanen ba da aljanun da ba aljanun da mala'ikun da wanda ba mala'ikun ba duka mallakan Allah da mutum sarki ne nan yawanci akan kawo ma saboda ma li ghairi aqil kuma ghairi aqil su suka fi yawa a duniya dan ka dauki dabbobi ka dauki tsuntsaye ka dauki kwari ka dauki ciyayi ka dauki bishiyoyi da sauransu duka duwatsu da kasa da sauransu duka in kai auna sami za ne ka ɗauki mutane da aljanu za ga su wancan sun fi yawa ta ga mafi yawan lokuta ya kan ce lillahi ma fi samawati duk abin da yake ci saboda ana ana rinjayar da gairar akil akan akil li ajalil kasra saboda su suka fi yawa amma nan sai Allah madaukakin sarki ce inna lillahi man fi samawati sai rinjayar da akil akan wato kenan gairar akil saboda rujahanul akal rinjayen hankali hankali ya fi komai ya fi rashin hankali don haka shi yasa Allah madaukaki sai ke ce lillahi man fi samawati amma abin da ake nufi ma fi samawati duk abin da yake cikin samai da mai hankali da marar hankali duka na Allah ne haka wani a cikin kasa amma abin mamaki shine wala yattabi alladhina yad'una min dunihi min dunillahi shuraka haka ne وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء waɗanda suke bin wani Allah a matsayin abokan shirka wanda suka ɗauki gumaka ko suka ɗauki aljanu abin bauta ko mala'iku wanda suke bauta wa mala'iku ko wanda suke bauta wa mutane ‘yan uwansu kamar bokaye da sauransu to waɗannan ba su riƙi waɗannan abubuwan shuraka a wajen wato kenan shirka ba da yaƙini dole suna yi suna shakka ta haka Allah ta iya tabi na illar zan mafi rinjayar zato ne a irin nasu zaton suke bi suna ga kaman mala'iku ka a kai bauta mala'ika ka mala'ika kai na kusa da Allah ka ga zai cece ka duk yanda za a yi zai sa ka kai sikelin suru sun manta da cewa ashe shirka da ranar lahira wala ka zai ce ba kai ba shi wasu suna bauta wa aljanu saboda aljanu sun riga sun fi karfin dan adam saboda za su kare su daga cututtuka shi yasa suke bin su daga shi yasa idan sun sauka a wani guri da daddai suka ce muna neman tsarin muna neman tsarin ma'abota wannan jeji ko wannan kwari kar su cutar da mu a lokacin da aljanu in sun gan su guduwa suke yi to sai su aljanu suka gane cewa ashe kuma su mutane tsoronsu suke yi sau da aka sai sun kun zo kun taru kun nemi tsari da su din sai su razana ku fa za duhun rahakan ko yawwa sai su kara musu wato kenan firgici da aljanu sun ga mutane guduwa suke yi sai suka gane aljanu mutane suna tsoronsu da aka sai su je jajirce har ma sai su zo suna razana mutane daga wasu suka zo suna shiga cikin jikin mutane ma suna wato kenan azabtar da su to duka waɗannan tsammani suke aljanin za su yi amfani da su wannan sai Allah ce in ya tabi na illar zan haka ma masu bokaye tsammanin su bokaye za su amfani da su wani amfani ko kuma su kare musu wani cuta haka Allah ce in ya tabi una illar zan wa in hum lalle su ai mamahu kenan illa ya kursuna face suna abin da ake kiransa alkharas alkharas shine alhadas alhadas ha'un da dalin da sini hadas shi ne wato kenan kai karda don abu kuma ka dace a kansa ka dace abu ka kansa wato kenan kai karda da can lalle lalle abu kaza zai faru saboda dalili kaza kuma sai ya faru to ya zama hadas ya zama hadas amma in ya zama karsu kuma to an kuskure kuma da kai kardadan zai faru kuma sai ba zai faru ba to wayannan mutane suna kardadan cewa wani abu zai faru na samun wato gidan kariya ko dai a gurin aljanu da suke bauta musu ko a gurin mala'iku da akwai masu bauta wa mala'iku ko a gurin rana akwai masu bauta wa rana akwai masu bauta wa wata akwai masu bauta wa taurari in in wa menene wa annahu huwa rabbu shi'ira ko akwai masu bauta wa tauraro da haka akwai masu bauta wa aljinu akwai masu bauta wa mutane yan wasu kai akwai masu bauta wa san zuciyarsu to duka waɗannan sun yi ittifaki akan wato kenan tsammanin za su samu wata kariya daga wata matsala ko za su samu wani amfani da suke wato kenan fata to duka Allah madaukakin sarki sai ce a a kar su suke wato kenan sun yi karda dole kuma karda dole bai dace ba inhum illa ya kurusu wato kenan sun kuskure a kan wannan abin din a sai zama ce inhum illa yakzibuna ƙarya suke yi dama wa'annan mutanen ba za su mallaki komai ba domin mallakan komai na Allah madaukakin sarki ne a cikin sama da ƙasai to mu je هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون الله مدوكين ذلك هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه Allah shi da ya sanya muku dare don ku zuwa cikinsa dare in ji haushi ce dare mahutar bawa ko wanda ke ba ce to kuma wai tokar igiyar fa in ji makafa ce tokar igiya fa don yashe layi tokar igiya da aka mata ce dare mabutar bawa ne makafa ya ce to tokar igiyar kuma fa yaushe za a yi to kaga Allah ba da kuke sarki ya sanya muku dare litaskunu fihi don ku samu natsuwa a cikin sa ku samu natsuwa a cikin sa ma'ana ku zo ku zauna ku huta musamman tare da iyalanku da ƴaƴayanku a gida kowa ya zo zauna ya huta daga gajiyar da aka samu da rana a tattauna akan wasu matsalolin da za a tashi akan su gobe to wannan Allah ya sanya dare saboda wannan wannan hara musira sannan ya sanya kuma rana ta zama ita ce gurin da za ku hangi abin da za ku yi wato haske wanda zai baka da baka je ka nemi abin da za ka yi amfani da shi za ka kamar ka ce ana nufin Allahu alam cewa Allah ya ba ku rana ku je ku gwagwarmaya ku nema abu rufin asiri dare kuma ku zo ku zauna ku huta ku huta saboda gobe a samu karfin da za a sake abin da kaga wannan kan lura ni'ima ce ta Allah da a ce ja'alallahu alaikum al-laila sarmadan ila yawmil qiyama a ce daren nan har tashi alkiyama kullun dare ne to wani aikin fa ba zai yiwu ba ko kuma a ce ja'alallahu alaikum nahara sarmadan a ce rana ta fito karfe goma sha biyu din nan da rabi to tana na a tsaye haka har abada ba za ta sauka ba daga akwai matsala amma Allah madaukaki yake sai ya sanya wannan ya saba wannan ya saba tabarakal ladzi ja'ala al-laila minan wannan har kilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura Allah madaukakin sarki ya sanya dare da rana kilfatan suna saba wa juna wannan ya zo wannan ya tafi soja ya kam soja igo soja ya kam soja igo liman arada an yi zakara ga duk mutumin da yake samu yake nufin zai dauki gargadi ko yake nufin ya shukura ma Allah ba da kuke take da rana ya je nema da daddare zo ya huta zo na karatun da muke nan da a ce ai an sa shi za a rika yi karfe 11 da rabi ya za ka zama na attendance karfe 11 da rabi za a taru kaga da matsala sai dai ana so a yau ta yadda bara sai a ce to da an yi sallan azhar to tun da azhar kowa dole zai zo zai zo shi to sallan amma azhar ma wasu ya kake zamanin suke yin ta saboda fafutukar nema to Allah madaukakin sarki shi ya sanya dare dan ku nutsu a cikin sa ya sanya rana dan ku nemi abin da yake wato kenan za ku yi amfani da shi amma ba a hana a nema da daddare ba kamar yadda ba a hana a huta da rana ba da haka wannan ana magana abin da yake aglab ne musamman irin wannan lokacin yanzu muna magana da wasu a wani kauye can kusan gombe suke cewa wai yanzu aikin gona ma da daddare suke abin su me sassabe da menene menene sai su je da daddare su kwana suna yi abin su da rana kuma saboda azumin nan sai su sai su ini suna bace suna hutawa in ka je kasar Saudiya zaka samu aikin gwamnati da harkar kasuwanci da kuma menene cikin azumin nan duk ame da shi da daddare office da daddare ake zuwa kasuwa da daddare ake zuwa menene da daddare ake zuwa ta safe sai ga titi kamar an share kowa yana kwance to saboda yanayi da haka ba haramta hutu da rana ba kamar yadda ba haramta aiki da daddare ba amma alal aglab ana son mutum ya aiki da rana don shi ne mazanninsa ya kuma huta da daddare shi ne mazanni na hutu wato kidan to mu je malam
قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون
kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayani cewa ya sanya rana don mu nemi abinci dare kuma don mu huta sannan sai ce a cikin wannan akwai aya ga mutanen da suke sauraro likawmin yasma'una wanda suke tsaya su saurari gaskiya to sun yi nazari akwai aya a ciki sai Allah madaukakin take intikali wajen ba mu labarin halin waɗannan mutanen su kuma har yanzu sai ce kalu takazallahu waladan sun ce Allah madaukakin sarki yana da da subhanahu sarki ya tabbata gare shi subhanahu sarki ya tabbata gare shi kaga da zarar an kawo maganan jingina ma Allah madaukakin sarki da sai maza maza a kawo wato kenan kalmar da za ta tsarkake Allah madaukakin sarki ya zama ba shi da da wannan kuma aya za ta iya faɗa kan mutanen makka tunda sun ce mala'iku ƴaƴan Allah ne sun ce mala'iku ƴaƴan Allah ne za ta iya faɗa kan nasara tunda sun ce masihu dan Allah ne kamar yadda za ta iya faɗa kan yahudu tunda sun ce uzairu dan Allah ne da kuma duk wanda yake ganin cewa akwai wani da wanda za a iya jingina shi a Allah madaukakin sarki duka waɗannan mutane dan adam yana faɗa akan wanda yana irin wannan magana din Allah madaukaki da yake subhanahu sarki ya tabbata gare shi wannan abu ya tsarkaka ga barin wannan Allah ya saboda ai da in ka lura yana wato kenan bukatar da wato kenan abin da ake kira tajanus dole ɗanka jinsin ka ne Allah ba shi da wani jinsi babu wani abin da yake shi za a ce nuna shi a ce shi jinsin Allah ne sannan ɗa yana wato kenan wajabtar da tashabu kama ko ta yaya dole inda ɗanka ne sai ya yi kama da kai ko ta wani guri ko ta halinka ko ta tsawonka ko facial look ko kuma body structure ko ko hali da sauransu dole sai ya yi tashabuhi da kai ta wani guri babu abin da yake tashabuhi da Allah madaukakin sarki da haka sarki ya tabbata gare shi huwal ganiyu Allah shine wadatacce babu abin da ba shi da bukata ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu wal ganiyul hamid komai yana da bukatar komai annasu linnasi min badawin wa hadiratin ba'dun li ba'din wa ila mashru qadam mutane dole dan adam yana bukatar dan adam ba zai yi a ce mutum ya rayu shi shi kadai dole ba dole yana bukata akalla yana bukatar mata yana bukatar yaya yana bukatar abin da zai sayar ko kana da kudi ko to kana bukatar abin da zaka sayar ai to wanda zaka sayar ba wasu ne za su baka je ka sayo dole ne ba za ka iya rayuwa kai kai ɗaya ba amma Allah madaukakin sarki baya bukatar komai a gurin kowa shine algani kenan ko lahu ma fi samawati ma fil ardi duk abin da yake cikin sammai da duk abin da yake cikin kasai na Allah madaukakin sarki ne na Allah madaukakin sarki ne duk abin da ke cikin sama da ƙasa na Allah madaukakin sarki in inda ku min sultanin bihaza in anan tana iya ɗaukar ma'anan hal ko kuma ta ɗauki ma'anan ma in ka ce ma in inda ku min sultanin bihaza ai ma inda ku min sultanin bihaza wani magana da kuke cewa Allah na da abaku da hujja akan ta ma inda ku min sultanin bihaza saboda in anan wasu malaman tafsiri suka ce ma take nufi ma do kuma wace iri nafiya ba mazdariya ba sai suka sace a hal ne hal kuma me al istifhamiya da haka istifham ne hal inda kun min sultani bihara akan wannan magana kuna da hujja cewa Allah yana da ɗa za ku iya kawo hujja don haka in anan tana nufin wato kenan hal ana kenan ta zama istifhami kenan saboda haka a taquluna ala allahi ma la ta'lamuna yanzu za ku faɗi magana ku jingina ta da Allah kuma irin magana da ba ku da ilimi a kanta kuna faɗan magana da ba ku da ilimi akan wani ai wane yayi kaza ai wane ba tare da kun tabbatar da wannan ba to Allah ma ya kamata a ce ku yi masa irin wannan Eh, ya kamata mutum zai magana da Allah ya zama yana magana ala basiratin ala yaqinin wanda kuma sai ya zama ya ji a gurin Allah din tunda bai san Allah ba baya ganin Allah ko kuma ya ji a gurin wa'anda Allah ya aiko su sai bayanin yadda Allah yake sune annabawa wato kenan da manzanni ko kuma ya karanta a cikin littattafan Allah nan ne maganar Allah idan Allah madaukakin sarki yace shi wadatacce ne to yanzu ya ji a cikin littafin Allah cewa Allah wadatacce ne in ya ji Allah madaukakin sarki wahidul qahhar ya ji cewa a littafin Allah Allah madaukakin sarki makadaici ne kuma wato kenan mai rinjaye ne a cikin lamarin sa wannan sune sources da ya kamata a ce ka fahimci wani abu dangane da Allah har ka furuta in ba haka ba to sai mutum ya je ya kato bara ya faɗa abin da ba aka yi dace ba saboda ba shi da ilimi akan wannan abu to mu je alarma قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون Allah madaukakin sarki ce kullahu ka gaya musu ya Muhammad innal ladzina yaftaruna ala allahi alkaziba wanda suke kirkira ƙarya su jingina wa Allah madaukakin sarki la yuflihuna wallahi ba za su taɓa cin nasara ba babu inda za su ci nasara a rayuwa duk abin da suke so su yi ba zai yiwu ba duk abin da suke so su gina ba zai gina ba duk kuskuren da suke kokarin kauce masa sai sun fada cikinsa nasarar da suke nema kuma ba za ta ciwu ba haka kuma rayuwar za ta kare wanda kawai yake faɗan gaskiya tsakaninsa da ubangiji Allah madaukakin sarki shine mai cin nasara ko da gaskiyarsa ta bautar da shi to da a cikin alkawarin da gaskiyar take shine wata rana za ta yanta shi kuma daga ƙarshe kuma dama aka ce bil aqibati yutaba ƙarshe ake la'akari da shi ba farko ba don ba haka ba sai mutum ya farko ya karkon kifi fafafafafafafa a cikin ruwa sai ya gan shi a kaskon suya ina sauran fafafafa to karshen bai abin nan ba to haka kyakkyawan karshe wato ke da shi ne ake nufi saboda haka za su ci nasara ba Allah mara kukin sarki ce mata'un kalilu متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون wannan abin da suke yi na kokarin kau da gaskiya da kokarin jingina wa Allah abin da bai dace da shi ba ko da ko wata magana daban ko murda addini ta'awili na abubuwa da ya kamata a ce da gaskiya a danne gaskiya din a fitar da abin da ba shi kenan ba ai suna yi ne saboda personal interest su saboda wani bukatar su ta su ta musamman ko ko neman daukaka ko neman wani abin da sauransu to Allah ya ce ko da suna ga sun samu wani dan ci gaba a ciki ko wani dan dacewa a ciki to Allah ya ce mata'un qali- mata'un fi dunya wannan jin dadi ne kawai a gidan duniya kawai an dan ba su wani dan abin da ne grace na dan wani lokaci a gidan duniya thumma marji'uhum sannan makoman su kuma ilaina za ta zuwa gare mu ne za su kuma zuwa ga Allah saboda babu kamar tarko ne aka yi suna tafi suna tafi ko sai ka ji ka fada kai kan an gama da kai an gama da kai sauran masu bagandiya su je su tayi su je su ta hana don don duk lokacin da ka tafi aka ce fa ma tu aqtalatul a'yad wal juma'u dan kai ka bi duniyar nan duk wani abin da ya shafi bukukuna da jim'o'i da tarurruka da hayaniya babu abin da za a daina babu abin da za a daina ko ka kai matsayin shugaban kasa ka mutu gobe ta kawo wani shugaban kasa sai ci gaba activities will continue babu abu da fama to atlatul ayadu wal jumu'u saboda haka kai ran da ka fada cikin wannan rami shikenan babu an rufe ka an nawa da kai a ci gaba da activities kuma to yanzu kai da kake cikin tarko dan da haka Allah da kake cewa ilaina marji'uhum bako masu zuwa gare mu ne za su dawo yau wannan ya zo gobe wannan ya zo wannan ya zo wannan kullul wara min mu'minina wa murdi dukkan talibai kowa zai zo ko sai ya fada cikin wannan ko mai zuwa da kansa saboda da'a ko kuma wanda zai taurin kai sai an dauro shi an jawo shi a zo a jefa shi bayan da ya iya to kowa sai ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki summa naziquhum naziquhum al'azab sannan wallahi da mu daddana musu azaba za mu daɗa ramsa ke gaskiya ba sun jingina wa Allah abin da bai dace wa Allah maɗaukakin saki ba Allah ce za mu zaɗana musu azaba a da wadda take mai tsanani me yasa haka bima kanu yakfuruna saboda kafircin da suka sace suna yi sun mutumin da zai jingina magana ya jingina ta ga Allah ba da bakin sarki to ba Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kadaba alayya muta'ammidan ko falata bawa makadu minan nar duk wanda ya ƙarya ya jingina ya ce annabi ya ce kaza to ya nemi matsayinsa tun daga nan ya tana daba kansa matsuguni a gidan wuta to ballanta na kuma Allah madaukakin sarki ai kaga abin bai dace ba ko ko a dan uwanka kai masa ƙarya ranar lahira tsakaninka da shi akwai wato kenan hisabi mai tsanani akan sharrin da ka masa ta hanyar ƙarya ballantana annabawan Allah ballantana kuma ubangiji da kansa واتل عليهم واتل عليهم نبع نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون
Allah madaukakin sarki ce watulu alaihim na ba'aluhin kuma ka karanta musu labarin annabi nuhu alaihi salatu wasalam ana ba annabi salatu wasalam umarni ya karanta mana kissar annabi nuhu alaihi salatu wasalam wasu malamai kira suka ce utul alaihim sai su sura baudin kenan ko ya zama wata kenan abin nan amrin ya fito fili kenan utul alaihim na ba'aluhin ka karanta musu wato kenan labarin annabi nuhu alaihi salatu wassalam cikin abubuwan da suka gabata a rayuwarsa don ka tsoratar da su daga azaba mai raɗaɗi akan kafirci izkala da qaumihi musamman ma a lokacin da yake ce ma mutanensa ya qaumi ya ku mutane na in kana kabura alaikum makani idan har nina wa matsayin ya muku nauyi in ka karanta shi da makami kenan wasu suka karanta shi da mukami in ka ce makami shine matsayina position dina idan kuma mukam inda nake zaune inda nake zaune ya muku nauyi ko kuma a'a ni matsayina a matsayina na manzan Allah ina karanta muku abin a ce kuna ganin cewa bai dace a ce ni ne zan zama manzon Allah ba wai ce ne yaushe ne ma aka haife ni har na kai matsayin a ce wai ni manzon Allah ne wanda zan zo ne wai ni ne zan zo in gaya muku gaskiya haka din kuke ganin bai dace ba haka ya muku nauyi ko in dai har haka ne matsalar wato kenan yanzu ni ne ba sakon ba ne ni ne na kawo sakon ne ban muku ba ai ana yin haka ko yawwa a wani shi wannan ne zai faɗa mana gaskiya annabi Musa su gobe aka rena shi aka ce ba shi ne kaza kaza kaza kaza ba annabi sallallahu alaihi wasallam aka rena shi aka ce ba shi ne kaza kaza me yasa ba za a saukar da Qur'ani a Asib bin Wa'il ko kuma wanda daga cikin manyan manyan Abu Jahil suna duk irin su Abu Jahil a Makka a rasa wanda za a ba sai a Gulam ibn Abi Kafsha da kar a faɗi sunansa ma haka ne ko Nuhu alaihi salatu wasallam ce in matsayina ne muku nauyi wata zikiri da kuma gargaɗin da nake ina yin wa'azi ina faɗa muku gaskiya duk wannan wa'azin da nake bi ayatin lahi da ayoyin Allah maɗaukakin zaki shi ne muku nauyi abin da nake faɗan da ba ku yarda da shi ba to ni ina nan akan nawa ra'ayin zan isar da saƙon Allah maɗaukakin sarki duk abin da za ku yi ku yi ni ɗin alallahi tawakkaltu na dogara ga Allah na dogara ga Allah madaukakin sarki na san kuna kullalle ne kuna shirya wannan kuna shirya wancan kuna shirya wancan kuna shirya wancan na ne na dogara ga Allah dan haka fa ajmi'u amrakum ina son ku je duk ku tara al'amuran ku abu daya ku gama duk tunanin abin da za ku iya yi na ta da ni a ban kasan nan ba na jin tsoron ku akan wannan ko fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum da duk gumakan naku da duk bokayenku da duk abin da kuke tsammanin in kun yi wani abu za ku iya kawo ƙarshen rayuwa ta to ni na ba ku na ba ku garanti ta ku ce fa ajmi'u wasu kira'an suka ce fajma'u fajma'u amrakum ku tattara duk lamarin ku ku tattara lamarin gumakon ku je ku shawara da ku da shugabanni da gumaka da koma waye da bokaye duk a gama in dai akwai wani abin da kuke ganin in kun yi zai yi tasiri a gare ni ni ya hana ni isar da sakon nan ko kuma ya tora asiri na in ƙarya nake yi ya nuna ni a duniya to dan Allah dan annabi kar ku rufe min asiri tajma'u amrakum duk ku tara lamuran ku gaba daya in kun tara shi sai me hmm thumma la yakun amrukum alaikum gumma sannan ku fitar da lamarin ku a fili kar a yi shi a boye in an ce gumma aka ce idza gumma alaikum ko yawa idza gumma ana da magana ganin wata aka ce idza gumma alaikum eh eh fayin gumma alaikum ba a kuma idda ta sha'aban idan ga jimare ya zo lullube ba ku ga wata ba sai ku kammala igyan sha'aban ko saboda gumma yana nufin wato kenan lullubewa saboda a cikin lamarin ku kar a rufe komai la yakuna alaikum la yakuna sun mana menene la yakuna amrukum alaikum gumma kar wani abu ya zama ya lullube lamarin ku ku fito da shi fili dan Allah dan annabi idan har akwai wani abin da ake ganin ce ni ba haka nake ba ko ba gaskiya nake fara ko mai duk a fito da shi fili kar a boye komai da komai ba na bukata a saurara mu su mabdu ilayya sannan ku hukunta duk abin da za ku hukunta na kawo ƙarshen rayuwata na yadda da wannan wasu gira suka ce sun mafdu ilayya maimakon kaunar kai ifdu shine ku zartu daga inda kuke ku tafi ku zo har inda nake ko hukuncin da za ku yi a kaina wala tun zuru ne dan Allah dan annabi kar ku saurara mu ba ni bukatan wanda ya saurara mu kaga dabar tawakkali ga Allah madaukakin sarki kenan ya dogara ga Allah madaukakin sarki saboda ya yi shekara da shekaru wajen shekara nawa ɗari tara yana wa'azi mutanen ba su karfa ba da karshe ce to yanzu ga hukuncin da ne kawai inda wani abin da za ku yi kai ku yi ni na dogara ga Allah madaukakin sarki saboda ku yanzu na bar muku lamarin ku wannan shine abin da ya kamata a ce duk mai da'awa ya zama ya gino a kansa kuma shine abin da ya kamata a ce duk musulmi ya dogara a kansa kamar ayar tana nuna mana cewa duk abin da kake na alkhairi abubuwa suna iya cikurkudewa in suna cikurkudewa kana ga kamar abin da kake na alkhairi ne ko kai da kake kan gaskiya ko kai menene menene abubuwa za su cikurkude wanda bai sai zage ka ba zai zage ka wanda bai sai walakanta ka ba zai fita wanda bai sai karyata ka ba zai karyata ka amma duka in sun cikurkude kai abin da ya kamata kai shine sai ka tattara lamarin sai ka baro mai shi shikenan ka huta sauran kuma sai ka zuwa wasu ido sai duk abin da za su iya yi kar wannan al'amari ya zama ya tsoratar da kai kar kuma ya zo sanadiyar wata kenan janyewa ka baya wai hausawa suka ce babu gudu babu ja da baya ko to haka ya kamata wato abin da kenan sannan kamar yadda ya ce wala tun zire ni kar ku saurara min ma'ana kar ku rufa min asiri kar ku komai na alfarma ba na bukatansa to haka sai ma ya kamata wato kenan ya zama tsakaninka wato kenan da su sai kuma ka bar wa Allah labarinsa sai ka ga hukuncin da Allah zai yi to mu ji malam fa in tawallaytum fa ma sa'altukum min ajr in ajriya illa ala Allah wa umirtu an akuna min almuslimin duk wannan magana da Nuhu alaihi salatu wasallam yayi Allah ya ce fa in tawallaytum idan kun juya baya ko to shi ke ka ce musu fa ma sa'altukum min ajrin ban tambaye ku wani lada ba duk abin da nake yi ba albashin da aka saka mu akan wannan ina yin sa ne dan Allah ina jira illa Allah lada na sai dai zuwa ga Allah ba da bakin tarki ne yana iya yiwa kuma ya zama ke dabin nan ba da annabi nuhu ake yi ba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ka karanta musu kisan annabi nuhu eh to da ka karanta musu sun yadda ko ba su yadda ba idan ba su yadda ba shi ke na karbi da su fa in tawallaitu kun juya baya to shi ke ku sani da nake karanta muku kisan annabi nuhu da sauran annabawa da nake muku gargadi to duk wannan abin da nake nufa ba salari kuke biya na ba babu allowance babu overhead cost babu komai in ajare illa alallah Allah ne kawai zai biya ni ladana wa umirtu kuma duk da haka ni an umarce ni an akuna minal muslimina zama daga cikin musulmai saboda haka mutanen maka ku ji da wannan an umarce ni da in kasance wato kenan cikin musulmi musulmi su ne masu ba ba sallamawa wanda sun riga sun miƙa wuyarsu a gurin Allah maɗaukakin sarki kawai duk sai abinda Allah ya ga dama shi zai hukunta su don haka makwarkwaɗar su kullum Allah ne ke janta saboda ba su da alternative face na Allah maɗaukakin sarki duk abinda suke rayuwarsu kawai suna tunanin yaya Allah maɗaukakin sarki ke so su yi ya ne baya so su yi to mu je malam فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم كلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنظرين Allah marabaki zai sai sake dawo da mu kissan duk da wancan kidabin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ake amma gini ne akan kissan Annabi Nuhu alaihi salatu wasallam sai fa kadzabuhu shi mutanen Annabi Nuhu duk da haka sai suka kareta shi sai suka kareta shi ya gama shekara 900 da wasu yan kai yana wa'azi amma mutanen ba su yadda ba Allah ce fa najjayna sai muka tsayar da shi wa mu ma'ahu da wanda suke tare da shi yan kaɗan wato kenan filfulki a cikin kwale-kwale Allah maɗaukakin sarki ya ce masa ya kwale-kwale tun da mutane sun ki don da karshen ransa ya tunzura ya ce rabbi la ta za alal arimina kafirin da yaran ya Allah addu'a da nake da karshe duk duniyar nan ka rushe kowa in dai wani mutum da isa ce ya yi na gida to Allah karka bar shi duka kashe kowa kawai ya kuma faɗi hujjarsa ta sa wani wannan addu'a innaka in tazarhum yudillu ibadak ya Allah in ka bar su wa'annan ƴan kaɗan ɗin da suka yi nima na daga arna za su batar da su za su hana su yin imani wala yalidu illa fajiran kafar kuma in ana tunanin a gaban musulmi za su haifa to ba za su haifi musulmin ba ƴaƴan su ma kafirai ne jigogin su ma kafirai don haka a halaka kowa kawai Allah madauki sai kice masa yayi kwale kwale za a halakar da su Allah ya ansa addu'arsa za a halakar da su to tunda ya ce a halakar da duk duniya to da ruwa za a halakar to shi din da za a tsayar da shi to za a kada sai Allah madaukakin sarki ce sai ya kwale kwale da ya kwale kwale aka sashi a cikin kwale kwale ruwa ya zo fafita na abuwa ba sama'i bi ma'in muhammir wa fajjarna al-ard uyunan falta kalma ala amrin karkudin saboda haka shi kuma hamallahu ala zati alwahin wa dufur sai Allah madaukakin sarki tsayar da shi da ƴan mutanen da suke da shi wato kenan filfulki waje allahum khala'ifa sai muka sanya su su ne masu mayau a bangasa aka halaka duk duniya din aka halaka duk duniya malamai suka ce ba su bincike duniyar da aka halaka shi ne iyaka duniyar da mutane suke a wannan lokacin don a lokacin aka duniya ba jama'a ba su dai ba ko ruwan sama da ya zo shi da ruwan kasa da ya bubbugo a iyaka inda mutane suke ne kawai sauraka aka halaka su shikenan kaga ba hela je ko ina ba tun da dama nan ne mutanen suke sai zama babu dan adam a ban kasa mai rai sai annabi nuhu da kuma yan tsirarin mutanen da suka tsira a cikin wannan kwalakwala a ta mi mamaki ne ai da annabi adam shi shi ɗaya ne zo ko kuma jama'a shi da matarsa na hawa jama'a suka suka samu to yanzu saura yan kaɗan a cikin wannan generation ɗin da ya biyo baya a duk duniya to generation ɗin yan wa'annan mutanen ne wa gargada ladina kadabu bi ayatina su kuma wanda suka karanta ayatu sai muka dimiyar da su Allah madaukakin sarki kawo ruwa ya halakar da su gaba ɗayan su fanzur ta ka kai musulmi kai nazari sai makana ake batal munzarina ya ne karshen wanda aka musu gargadi suka ki dauka yake abin munzarina wanda aka musu gargadi munzirina wanda suke yin gargadi to ba munzirina ba aka ce ba ba masu yin gargadi ma munzarina ko wanda ake musu gargadi suke kin dauka ya karshen su kenan abin da ayan take nufi wallahu ta'ala alam shine ka duba tarihin duniya ka gani duk mutum da ake gaya masa gaskiya yake kin dauka ya yake karshen sa just ka fitar da statistics ko a aikin gwamnati ko a aikin kasuwa ko a aikin addini ko a gurin wa'azi ko menene duk wanda za a gaya masa gaskiya ya ki a gaya masa kai statistics wani ga karshen sai da ya kasance wani ga karshen sai ya kasance wanda ka gani menene an san zai baka ka ga yanda kenan an ba mu assignment kenan ko to mu ji malam ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين Allah madaukakin sarki ce sun ma ba asna min ba'adihi hi annabi nuhu kenan ko sannan bayan annabi nuhu ya bar duniya sai muka sake aikowa da rusulan wato kenan manzanni da suka zo bayansa wanda suke kama annabi salihu kama annabi ibrahim kamar lut alaihi salatu wasalam kamar annabi shu'aibu su musa alaihi salatu wasalam da annabawa da su zo manzanni wato kenan bayan sa kenan ba sai kirgo mana su ɗayan ɗaya dalla dalla ba Allah ba da kuke ce mun aiko manzanni bayan shi annabi wato kenan a nuhu alaihi salatu wasalam kowanne min aiko shi ila kaumihin zuwa ga mutanen Allah madaukakin sarki yana da wato kenan rahama wanda za ta ba mutum mamaki in yayi nazari akan ta tun kafin annabi adam ya zo Allah madaukakin sarki ya tara rayukanmu gaba daya ya mana wa'azi ya nuna mana shine ubangiji shi zamu bi shi kai zaka ga rabbuka min bani adama min zuhurihim zuratuhum wa shadahum ala anfusihim alabtu bi rabbikum qalu bala Allah ce bari ne ubangiji ko muka ce eh wannan kada ya isa zama hujja alastu bi rabbikum bani ne ubangiji ko muka ce eh ni ina gurin lokacin da aka yi kai ma kana gurin kuma ke ma kina gurin kowa yana gurin Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana cewa shine ubangiji shi zamu bi kuma zai kawo mu duniya akan wannan haka dai muka ce eh haka ne shahidna muka ce mun kafa mun shaida mun yarda da wannan mun yi shaida sai ce abinda ya sana muku haka an ta kullu yawmal qiyamati na kunna an hadha gafirina zan tura ku duniya zan ba ku dama kada sai ranar lahira mutumin da ya yi utilizing din damarsa ya zo kuma ya ce mun gazance ga magana an ta kullu yawmal qiyamati inna kunna an hadha gafili da ko mun rafka ba mu san wannan ba aw ta kulu ko kuma ku zo kuna ce min inna ma asharaka aba'una ai iyaye mu ne suka shirka mu da muka tashi mun ga ana shirka ne kawai sai muke yi da muka tashi mun ga ga yanda ake kawai muka yi to wannan ma ba zan karbi wancan ba ba zan karbi wannan ba ku ce kun kun rafkana ba zan karbi wannan dalilin ba ku ce kun tashi kun ga a garin ku iyaye da kakannu ga yadda ake wallahi ba zan karbi wannan ba don haka sai Allah ya turo annabi Adam mu kuma muka biyo baya a hakan cikin rahama sai ke aikowa da manzanni ɗaya bayan ɗaya jifa jifa dan su daɗa tunatar da mutane wannan alkawarin da suka yi arsala rusulan rahmatan lin-nasi liyunqidhuhum min duru'il basi saboda haka sai Allah maɗaukakin sarki ya ce mun aiko su manzanni bayan ɗaya bayan ɗaya su zo su su yi ma mutane wato kenan tini akan wancan alkawarin da mutane kar mutane su gafala illa kawai kowa zuwa ga mutanen su bayan ma a cikin rahamar Allah bayan ma Allah ya ce bare ƙara aikowa annabi ba ba wani manzo sai ya sa wato kenan wannan gargaɗin da zai ci gaba a hannun malaman wannan al'umma din Allah mu da kuke sarki sai ba su wannan dama din annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa malamai su ne magadan annabawa da haka abinda annabawa ya kamata su yi haka malamai ya kamata cewa to kenan su ba sun yi sai da still ana samun dama a zo a mana gargadi a gaya mana abinda Allah madaukakin sarki ya dan karfa mu kauce mu bi wancan shedan din wato kenan da sauransu dan haka Allah madaukakin sarki ya dada wato kenan mana rahama akan wannan kuma arsalna rusulan ko kuma ba asna min ba'dihi rusulan ila qaumihim ko to faja'uhum sai annabawa suka zo musu bil bayyinat da hujjoji wanda suke bayyananu sai suka zo musu da kowane annabi zai zo da hujja bayyananniya babu mutumin da zai zo annabi a matsayin sana da bai zo da zangalimin kullirinsa zai zo da dalili wanda zai iya gamsar da mutane sai dai in mutane su ki gamsuwa amma abin da zai baka mamaki shine fama kanu li fama kanu li yu'minu bima kazzabu bihi min qablu mutanen ba su kasance za su yi imani akan abin da wa'ancan mutanen farkon suka karyata ba ai mutanen annabi nuhu an halaka sai saboda su yadda da abin da annabi ya zo da shi ba ko ba su yadda da gaskiya ba to na bayan ma wancan gaskiyar da wancan suka yi imani to su ma ba su kasance masu yin imani da wancan gaskiyar ba ce don haka sai zama tafiyar ta zama ɗaya kafirci sai zama ya ci gaba da sai ɗara wato kenan akan mutane Allah ce kazalika kamar yadda muka halaka wa'ancan nadbu ala qulubil mu'tadina wallahi haka muke yinke zuciyar masu ta'addanci duk mutumin da aka ga masa gaskiya yaki ai zama dan ta'adda saboda haka yadda muka toshe basira wa'ancan mutanen da suka ki garfin gaskiya lokacin da suka ganta kuma ta bayyana musu yanzu ma idan mutum aka faɗa masa gaskiya yaki ya rufe idansa bai ganta ba Allah zai sa zuciyarsa ta zama yimkekiya a yimke ta saboda ba za ta sake fahimtar gaskiyar ba kuma to wanda shine sakamakon ta sun mu ba asna ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين sun masanan bayan wa'ancan annabawa kuma su annabi saluhu su annabi hudu ko su annabi shu'aibu da dai sauransu da aka aiko ba su yadda ba Allah ce ba asna min ba da Musa bayan su kuma sai muka aiko annabi Musa ko Harun da kuma dan uwansa annabi Harun muka aiko shi shi kuma ila Fir'auna zama ga zuwa ga Fir'auna wa mala'ihi da jama'an Fir'auna shi annabi Musa da dan uwansa Haruna min aika shi bi ayatina da ayoyinmu abin da ya kamata mutanen Fir'auna su yi sai da sai su yi nazari da sai la'akari da abin da ya faru da na baya Musa alaihi salatu wasallam akan maka Allah ka zo ka ayyuka alhamdulillah to me za mu ga yanda za a yi shikenan abu da tare a tsira tare amma abin da zai baka mamaki shine fastar gwaru sai suka girman kai suka ce ba zai yiwu ba yaushe ne aka haife shi ma tukunna yaron gidana ne anan gida alam rabbika fina walidan eh wala bi safina min umrika sanin ni ba a yaron nan a gidan nan muka raine ka bane kana dan kankanin yaro muka dauka a cikin ruwa fa muka dauko ka muka zo muka raina ka a gidan nan walidan kana dan kankanin yaro wala bisa fi rami umru kasin shekara nawa kai a gidanmu sai da kai karfi tukunna ka gudu ko wa fa'alta fa'alta kallati fa'alta wa anta min al-kafiri eh kai duk barnar da kai a baka sannan kuma ma kana daga cikin masu butin cewa ka gudu ko yanzu ne zaka zo ka ga mana gaskiya ha ba dan eh shema hmm fasagwar sai suka girman kai ba su karbi gaskiya ba ita kuma gaskiya guda ɗaya ce kuma za ba da lahaƙi illa dalal bayan gaskiya in ake karɓanta sai kuma a karɓi wata sai ka kuma ita gaskiya ba a duba wanda ya kawo ta ana duba ainihin gaske ce ko wanda ya abinda mutum ya kawo shi ake dubawa ba shi wanda ya kawo din ba yawwa yanzu wani sai ka ga in dai kai da zaka faɗi gaskiya wallahi ba zai yadda da ita ba in dai gaskiya daga bakin ka zaka so zai yadda da ita ba ko ba haka ya kamata ba ya kamata yanzu daga abin da ka faɗin yanzu gaskiya ne ko da ka yi ƙarya sau ɗari ran da ka faɗi gaskiya ɗaya to sai ka faɗi garbi wannan gaskiya ɗin to amma su abin ba haka ya faru ba fasaburu sai suka girman kai wa kanu qauman mujrimina sai suka zama mutane masu laifi da ba su karbi gaskiya ba sun yi laifi saboda haka Allah madaukakin sarki ba zai kyale su ba to mu je malam فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين lamma ja'ahum al-haqq a lokacin da wato kenan gaskiya ta zo musu min indina daga gurin mu kaga anan kamar akwai takiri na musamman abinda Musa alaihi salatu wasallam yazo Allah ce min indina daga gunmu ne yana da karfafa karfin sakon da Musa alaihi salatu wasallam ya zo lokacin da gaskiya ta zo musu daga gurin mu kenan mu ne muka ba da command a Musa alaihi salatu wasallam ya je gurin Fir'auna in ji Allah madaukakin sarki kenan ba yin annabi Musa bane ba tsarin sa bane zaben sa aka yi aka ce masa ga sako ka je ka kalu sai suka ce inna hadha lalle tabbas wannan la sihirin mubinun sihiri ne wanda yake bayyananne da kaga wannan lamari ka san cewa sihiri ne wanda yake na ƙarya wanda yake a bayyane a fili bolo-bolo mun gane wannan abin da suka faɗa masa kenan ta muje قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسهر هذا ولا, يف ولا يفلح الساهرون الله مروكك تركيتي qala musa sai annabi musa alaihi salatu wasallam ya ce adakulu lil haqi asihirun hadha yanzu za ku faɗa ma gaskiya cewa wannan sihiri ne lamma ji a kun lokacin da gaskiyar ta zo muku gaskiya da kuna ba kwa tare da ita yanzu gaskiya ta zo muku wannan gaskiya din sai ku ce mata wai asihirun hadha wannan sihiri ne a bai kamata wata kenan ku faɗi haka ba saboda me wala yuflihu sahiruna masu sihiri ba za su taba cin nasara ba a rayuwa masu sihiri wato ba za su taba cin nasara ba a rayuwa sadaka sihiri ba gaskiya ba ne kuma sihiri ba zai dore ba ba zai dore ba mun gane wannan yau bai kamata a ce su faɗi haka ba kamar wannan aya tana nuna mana cewa masu sihiri akwai dan dama da suke da ita da suke wa amfani da ita su dan ji daɗi a rayuwarsu amma kuma temporal ce dan karamin lokaci ne za ka neme su ka rasa ka nemi tarihin su ka rasa sannan kuma za su koma wata kenan cikin hasara ta haka sihiri wato haramun ne sihiri kuma yinsa hasara ne a rayuwar duniya dogaro ga Allah madaukakin sarki shine jari to mu je malam قالوا أجيتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في لفظي وما نحن لكما بمؤمنين to wani lokaci a rayuwa wato rashin nazari yakan sa mutum a cikin wani irin yanayi yanzu a nan ayar hasada ta shiga ciki saboda suna ganin cewa Musa alaihi salam a garin su ya girma kuma su ne ma suka bashi abinci ce su ne suka masa kaza kaza kaza bai kamata a ce shine zai musu gargadi ba don haka sai hasada ta shiga qalu sai suka zo suna ce masa ajitana yanzu kai ne zaka zo mana litarfitana dan ka kauda mu amma wajen na alaihi abana mu bar abin da muka samu iyayenmu a kansa har kai ne zaka zo kai mana hakan nan kai dinwa kuma yaushe aka yi ka wato kun zo ku da kai da dan uwanka ku zo ku cire mu akan abin da muka saba a kansa wata kuna da kuma kibriyau kuma ya zama girma ya koma na ku ko yanzu idan muka bi ka kan ba shi abin da kace mana ba yanzu kai ne babba kenan ko kaga yanzu anan inda hasada ta shiga kenan ya kamata shi yana kaskantacce sannan sai ya koma yanzu kuma ya zama shi ne babba after all da shi da mutanensa gaba ɗaya su dama second class citizen ne bayan bani isra'ila ba ne a to ba daga can suka tafi daga isra'ila suka tafi ba suka tsallako suka sugo suka zo suka same mu mu kibdawa a nan mu ne asalin yan ƙasa ko yawwa mu ne yan ƙasa aka sai amfani da kabilanci mu ne asalin yan ƙasa yanzu kuna son girma ya koma hannun baki kenan sai aka tono tarihi saboda tarihi inna lillahi inna ilaihi raji'un kaga ko yanzu a cikin harkar da ya shafi siyasa ko wani abu da zaran mutum yana so ya ci nasara akan siyasa maza maza sai tono da kabilanci sai tono da kabilanci in ya ga kabilanci shine zai abin din sa zai dauka shi to abinda aka yi wa Musa alaihi salatu wasalam kenan suraka ke yanzu kina girma kuke so mulki kuke so kenan ko da gure da kuma kibriya'u fil ard ya zama girma da ɗaukaka shine ya zama naku kenan a ban ƙasa to in ku haka ne wallahi kuma na hannu da kuma bi mumini wallahi ba za mu yadda da abin da kuka zo da shi ba ba za mu taɓa yin imani da shi ba za mu yadda ba kawai ai mun gano ku to inna lillahi inna ilaihi raji'un to muje Allah rahmatu وقال فرعون توني بكل ساحر عليم akan wannan sai aka zanna aka yi nazari to shi ba wannan mutumin ya zo da ayoyi idan ana son jama'a kar su yadda da shi don mutanen gari su ne abinci ba mu mutanen fadan fir'auna ba mutane yadda za a yi in ana so sai dai a yi a kunyata shi a gaban jama'a sai a masa hansu dawon kenan kama in kana son ka ci nasara akan mutum a cikin jama'a ka nuna musu abin da yake da shi din ba hujja bane da haka fir'auna ya ce aje a kawo masa ituni aje a kawo min kulla saharin din mai yawan sihiri ko kulla sahirin alimin din mai sihiri wanda kuma ya san kan sihirin sosai a ji a kawo musu saboda haka za mu zo a kure shi in an kure shi kuma shi kenan an gama da shi kenan ta mu je فلما جاء سارة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون a lokacin da Allah madaukakin sarki ce a lokacin da ja a saharatu masu sihirin nan suka zo su kala lahum musa sai annabi musa ce oke kun zo oke ku ne masu sihiri eh amma ba ku san cewa Allah ce wala yabulu sahiru haisu ata ba duk inda mai sihiri yake ba zai ci nasara ba ba ku san da wannan ba sai da kai ne ka san da wannan mu mu san shi ba kawai za mu yi maganin ka yace to shikenan ina abin da ku zo da shi gashi alquma antum mulqun ku jefa duk abin da za ku jefa kawai saboda me yasa haka saboda ƙarya ya kamata ta fara zuwa sannan sai gaskiya ta zo ko sai ya zama na zufa bil haqqi ala al batili fa yadmuhu sai a jefa gaskiyar ta akan ƙarya sai ta dagargaza ta fa zahiwa fa zahuwa zahikun sai ka gare ta riga ta kauce don haka shi yasa bai gaggawa ce musu al'umma an ta mulkun oke kun zata sihiri ku jefa mu gani to mu je malam فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبدله إن الله لا يصلح عمل المفسدين Allah madaukakin sarki ce falamma alqau a lokacin da suka jefa sihirin nasu sanduna ne da igiyoyi ko kala musa sai annabi musa ce ma je tun bihi sihir wannan abin da kuka so shi sihiri ne ni ba sihiri nake yi ba ni a matsayina na annabin Allah ba na yin sihiri ko ban yadda da sihiri ba amma ko wani abin da kuka zo da shi wato kenan sihiri ne ga igiyoyin ku kun jefa sun zama cizi sandunan ku kun jefa sun zama macizai inna Allah lalle Allah madaukakin sarki sai ibdulhu wallahi zai bata shi duk inda sihiri yake idan gaskiya ta zo to za ta bata shi gaskiyar kuma ita ce wadda ta zo daga gurin Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki zai bata sihirin naku zai bata shi inna Allah lalle Allah madaukakin sarki la yuslihu amalal mufsidina baya gyara aikin masu barna su ai masu barna nan masu sihiri masu sihiri duk mai sihiri kenan barna yake duk mai sihiri barna yake kuma Allah maɗaukakin sarki ba zai taɓa wato kenan gyara ayyukansa ba wannan aya tana da ban mamaki malamai suna amfani da wannan aya a wajen wato kenan rusa kowane irin sihiri duk inda aka yi sihiri Abdullahi dan Abbas yake cewa babu mutumin da za a yi masa sihiri a zo ana karanta masa wannan aya a kansa face sai sihirin nan ya wargaje sai sihirin ya wargaje saboda haka aya ce ta alkur'ani ana amfani da ita wajen wargaza duk sihiri mai sihiri duk inda aka yi sihiri a zo ana ta karanta masa wannan ayan ana ta karanta masa wannan ayan ko qala ma alqau qala musa qala musa majitun qala musa majitun bihi sihir inna allaha sayubtilu inna allaha la yuslihu amalan mufsidina so ana karantawa a gaba gare shi to insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki zai warware masa wannan wato kenan sihirin saboda ai Allah zai bata sihirin masu sihirin saboda abin da ake karantawa na ayan alkur'ani haka nan Abdullahi dan Abbas ya faɗa malamai da daman gaske sun jarraba da yawa daga cikin malamai magabata salafus salih in dai matsalar sihiri ne to in an zo wannan ayan an riga an kawo wato kenan karshen ta yawwa sabanin yadda bokaye suke yi ko yawwa dai matsalar sihiri ne ko wani abu ko wani abu makamantan wannan su zo su ta maka a kawo kaza kawo bakin zakara bakin bunsuru da dai sauransu a zo a baka ruwa ka sha a yafa maka bargo a yi maka meye meye da sauransu duka irin wa'annan kayayyakin sihirin kaca kaca ga sunan a a ayan alkur'ani za a karanta mutum Allah ba da kuke sarki sai ya bashi lafiya to mu je malam ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله كما الله مدaukakin sarki zai tabbatar da alhaqa gaskiya Allah madaukakin sarki zai tabbatar da gaskiya yanzu wannan kuma tana nuni mana cewa barnar ta zo ta yi barna kenan ko ta zo ta ishi shire barna in ta zo ta ishi shire sannan sai gaskiya sai ta zo daga baya sai ta zo ta rusa ta sai Allah ya tabbatar da gaskiyar bi kalimatihi ko da kalmomin Allah madaukaki ko bi kalimatihi da kalmomin sa sai Allah madaukaki sai ki sai tabbatar da wata kiran gaskiya mutanen fir'auna sun zo sun zuba shikenan Musa alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki zai amfani da mu'jizar da ya zo da ita ya rusa wannan haka kuma duk lokacin da ƙaryar kenan kamar yana mai cewa ƙarya sau da yawa takan zo ta samu guri ta ishi shirye a ban ƙasa ta zama ita ce a bar amfani kuma daga baya Allah zai ako gaskiya za ta zo ta su warware wannan shi yasa ba su sihirin wani lokaci in sun zo sun fara sai ka neme su ka rasa sai su yayin su sai su tafi wannan ma mai sihirin ya zo ya yayin su sai ya tafi wannan ma mai lokacin da suka gama sai Allah madaukakin sarki ya kawo masu faɗan gaskiya sai kuma su zo su faɗi gaskiya sai a wato kenan gane ashe dama can wato kenan akwai nadi a cikin lauje a cikin lamarinsu walau kada almujrimuna kuma Allah zai tabbatar da gaskiya da kalimansa ko da su mujrimai ba sa so saboda a lokacin da za a zo a faɗi gaskiyar za ta yi ciwo a mutane da yawa saboda ba haka suka saba ba ba haka kuma suke so ba ga yanda suke so ya kasance ga yanda suke so kuma ba hakan za a faɗa ba za a faɗi abin da ke daidai ne gwargwadon yanda ya zo a cikin littafin Allah ko ya zo a cikin sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko da bai musu daɗi ba kuma ana tafe ana tafe ana tafe wannan ƙaryar sai ka ga wato kenan ta ka neme ta karasa sai dai gaskiya ne za ta tabbata to mu je malam lokacin ne to to alhamdulillah za mu dakata nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin suke ba mu ladansa Allah ba mu ikon aiki da shi abinda muka kuskure Allah ka ganar da mu kuskuren ka ba mu ikon gyara ka yafe mana
ga 'yan tambayoyin sai dai kafin tambayoyi akwai sanarwa daga hukumar zaɓe cewar akwai mutane da suka yi vota card da yawa ala- kuma voter card ya fito ana bukatar mutane duk wanda ya san ya yi katin zaɓe ya je ofishin da ake yin katin zaɓe ɗin ya karɓi kayan saboda tanadin yin zaɓe ɗin. wannan shi ne sanarwar da suka shafa mutane mai tambaya na farko yake cewa salamu alaikum da fatan malam ya sauran lafiya malam na kan zuwa suna wuta wasu wurare idan an zo wucewa da gawa sai duk mutane su tashi su tsaya to malam da ya ko kucin haka ne idan an zo wucewa da gawa mutum tashi su tsaya yana da asali ne ko ba eh babu laifi saboda girmamawa ne ai masa ban kwana to Eh, babu laifi sai a tashi a gai- a- a- saboda mutuntawa da kuma ban kwana ga mm, na ƙarshe ba zai zama da matsala ba insha Allah ta'ala
assalamu alaikum malam an ce tun lokacin da Allah ya saukar da ayar da take cewa wa inna wajadna ah, sama'a mulakatan shadidan wa shuba Hmm.
to an ce an daina zuwa da aljanu a aljanu sun daina sacen magana to yanzu kuma mukan ga mashi to har yanzu su din ake jifa ne dai haka ne sulin ne in za su je din ba to eh ina la masana sama'a ko fa wajadna hamilan harsan shadida yawa harsan din har yanzu shine idan har yanzu a cikin sakon da za su yi attempt to za a sai za a jilla hu shahabar rasa da ko Yawa, wa man wa man menene duk wanda ya attempting yanzu zai je shi to akwai yula tana nan tana jiransa za ta jefe shi idan
duk aljanin da ya yi nufin zai je sama ko don ya je sato jin magana a can to ya jillahu shahabar rasadan zai samu yula tana nan tana jiransa ready yana zuwa za ta harbo shi sai ta lalata shi yawwa saboda haka ai ba za su yanke kauna ba yawwa tsakanin kafirci da musulunci ai babu wanda yake haƙuri sai dai wani lokaci kafirci in ya fi karfin musulunci ya murkushe shi ya ba shi wahala amma ba zai iya kare shi gaba ɗaya ba wani lokaci kuma musuluncin ya zo ya samu kafircin ya murkushe shi ya ba shi wahala shi ma still yana nan wani lokaci kuma su kan kan kan ana ta bugi in buga yawwa to haka ne ba za su daina ba har illa masha Allah ta'ala har ai akwai bokaye har yanzu kuma akwai bokayen da suke neman taimako daga gare su suke neman jin labarai daga gare su eh to shine yake cewa malam game da karatun da ake a kan masallaci da ake ginawa Mm.
to ina hukuncin masallacin da za ka ga wani sa'in har da taimakon kiristoci a ciki ke ginawa ko mawaka da sauransu
to ba masallacin ne yake da hukunci ba situation na masallacin da niyan da aka yi masallacin da kuma abin da ake a cikin masallacin su ne abin da suke la'akari ha yawwa inda musulmi suna gina masallaci kirista ya zo ya bayar abin suka rufe irin su suka karba suka gina masallaci sai a ce masallaci bai yi ba masallaci ne ko yawa babu da za a samu masallaci sai dai min babi aula kar su karba su taci kansu su yi kamar yadda mutanen makka lokacin da za su gina ɗakin ka'aba tun a jahiliya suka ce za mu gina ɗakin ka'aba akan kawa'id na annabi ibrahim alaihi salatu wasalam muna neman taimako amma kar mutum da ya kawo mana dukiya ta haram na ta haka dukiyar halal kadai suke bukata don haka iyaka da tun da an takaita an ce sai halal iyaka duka da aka tara din nan sai ta zama ba za ta iya mai da ginin akan kawaid na annabi ibrahim ba Ha.
alayhi salatu wasalam sai suka gina iyaka da za su yi sauran sai suka masa yar katanga saboda ka in ka je dakin dawakin daki dawafi dakin kaaba zaka kewaya sai ka ta nan gefen kawai wata katanga ne aka danyi haka kuma a ce nan ma cikin dakin ne sai a kewaye hakan nan na'am yawwa to kaga da min babu aulatin da masallaci za a gina kar su karba yawwa idan ma idan sun karba suka gina masallacin shi kan zai sallaci activities da aka yi tunda ba za su kawo sharadin cewa wace tunda akwai kudin mu ma za mu zama na kwaya a ciki ba yawwa to shine to wani cuta salamu alaikum da fatan malam ya sha ruwan lafiya Mm.
malam wani lokaci ne wani abu sai ya dinga shiga min zuciya ta ta Allah sauka ta Allah sauka a cikin zuciya ta mara kyau shi malam hakan kan shi kan je muku sannan kuma ina da laifi a da za ka iya shiga matsala ma yawa sannan kuma Allah eh, don irin wannan ta'awuzi za ka rika yi daga shedan na'am ai yana ta alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi ko min aljannati wan nas Na'am.
a cikin mutane akwai wanda yake wasiwasi a zuciyar mutane a cikin aljanu akwai wanda yake shiga zuciyar mutum ya sa masa wasiwasi Na'am.
idan abin ba mai ke bane kake ta sawwalawa to shikenan innal ladhina taqaw idza massahum da'ifun min al shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsiruna na'am saboda ka duk lokacin da kaga hakan ya bin maza sai ka tuno Allah sai ka kama zikiri kai ta zikiri kai ta zikiri ka nemi tsarin Allah madaukakin sarki da haka nan har Allah ya sa ya fita to a cikin zuciya idan hakan laifi ne mara a tare da addu'a to Allah Allah Allah kawo sauki Allah kawo sauki sai ka kalli masu neman addu'a mutane da yawa suna neman addu'a masu bukatu su yawa to Allah madaukakin sarki ya amsa mana Allahumma muna adda
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وكما تعلمنا شرار الله وعلى الله وعلى الله وكاتب سنة الخير وما على بيا من نام لم نشرك سنة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والجنه والمغفره اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف اللهم انت عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انت عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الفاتح